إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعض عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موقف تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله يقول الباري سبحانه في موقف تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير عباد الله هذه الآية وأمثالها في القرآن تبين لنا أن قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يعيشون بلا قاعد ولا كتاب منير كانوا يعيشون حياة البهائم يعيشون بلا وحي من السماء لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينير الدنيا بنور تام كامل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن والحكمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عباد الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عباد الله لما بعث الله سبحانه وتعالى هذا الرسول الكريم وجد العرب يعيشون حياة الفوضى يعيش يعيشون القوي يستدر على الضعيف والغني على الفقير والكثير على القليل هناك الغصب والنهب والعداوة المستمرة يذكر الله تبارك وتعالى الصحابة بما قد مضى من مثل تلك الحياة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أكوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون عباد الله هذه الرسالة شأنها عظيم وقرضها واضح جدا حتى عند من يجادل بها رسالة السماوية الواضحة تنير الدنيا كلها وتتغير ما تتغير من حياة الناس من الظلم إلى العدل ومن الكيانة إلى الأمانة ومن الكذب إلى الصدق ومن القسوة إلى اللين ومن البكل إلى الهبة ومن الجهل إلى العلم ومن العداوة إلى المحبة وكذلك أوهينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kuma ƙasai muna shaidawa tare da koyayen uwa cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala muna sake maimaita wannan shahadar akan manzansa annabin rahama annabin tsira manzo da ya zuwa duniya da alkhairi da babu gabansa bawan Allah ne kuma jakadan Allah ne wanda ya zuwa duniya da layin da in an bi za a tike har zuwa ga aljanna wanda in kuma an baudewa wannan layin ba wanda zai ga daidai a duniya kuma ba wanda zai ga daidai a lahira tsiran Allah da aminci su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan Allah ɗan uwana masallata mu sani cewa babu zance mafi gaskiya kamar alkur'ani mai girma babu shirya da ta kai shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shari fiye da abin da aka kaga shi a cikin addini yake amsa sunan bid'a dukkan bidiya bata ce dukkan bata makomar zuwa ga gidan wuta Allah ya tsari bayan nan ya yan uwana ina yi wa kaina da ina yi wa kaina wasici da ku bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala da kiyaye dokokinsa sirran wa alaniya mu kiyaye dokokinsa a lokacin matsi da walwala a lokacin jinya da lokacin lafiya a lokacin farin ciki da lokacin damuwa a lokacin kana gida a lokacin da baka gida ƙa'idar shi ne ka kiyaye dokokin Allah duk inda ka tsanci kanka ittaqilla haisu makunt ka kiyaye dokokin Allah ya kai musulmi a duk inda ka tsanci kanka ka sani Allah iya da wakilai da suke tsaye akan ka laila nahara wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun musan cewa duk inda muka kude muka shiga akwai jakadun Allah suna tare da mu duk abin da kai duk abin da nayi to iya nan aka tabi a rubuci babu babu gara babu zago in khairan khaira in sharran sharra haka Allah ta'ala ya tabbatar alqur'ani wa man ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara duk abin da kai na alkhairi iyanan za ka same shi a gaban Allah a gobe alkiyama hakanan duk abin da ke na shari iyanan aka tafi a gaban Allah za ka same shi gobe alkiyama Allah ta'ala ke tabbatarwa cewa wa nadhul mawazin al-qist li yawm al-qiyama sai Allah ce fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin Allah ce ataina biha wa kafa bina hasibi Allah ce zamu girke ma'aunin awun aiki a gobe alkiyama da gaskiya na zaɓul mawazi na liƙis da liyomil ƙiyama Allah ce fala tuzulamu nafsun shai'a babu ran da za a zalunci ta inji Allah wa in kana miskala habbatin min kardal ko da kayi aiki daidai kwayan zarra ko kwayan komayya Allah ya ce a ta yi na biha za mu zo da shi gabanka Allah ya ce waka fabi na hasibin ƙididdike ayyukan bayi to mu muka ɗau gabarar yinsa inji Allah ba zai wahalar da mu ba subhanahu wataala to mu sani Allah iya lura da mu kuma iya da wakilansa a kanmu wanda duk abin da muka yi suna nan aka tabi a rubuce a ranar alkiyama za a ma ardinsa a ce ka karanta a ce ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka rubuta ki ka karanta littafin ka da kanka hisabin ka yana gare ka duk abin da kai to shine zai determine game da hisabin da za a yi ma gaban Allah musaniya yan uwa a idan al'amura na rayuwar musulmai suka shiga wani irin yanayi wanda girgizar zukata ta samu da yawa daga cikin al'ummar musulmai to babu abin da ke gare su illa su waiwaye zuwa gabaya Allah ta'ala babu abin da ya rage alkur'ani sai da ya bayanansa ma faratna fil kitab min shay duk abin da ya shige mana duhu to Allah tuni ya bada mafita akan sa cikin alkur'ani tuni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayanin cikin hadisai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ko bai sani ba ba sani kan cewa lokacin da Allah ta'ala ya daga annabi isa zuwa ga sama wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu a ayar ke cewa bar rafa'ahu Allah ilai ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba Allah ya ce mun daga shi ne zuwa gare mu ji Allah subhanahu wataala to bayan Allah ta'ala ya ɗage annabi isa zuwa ga sama wanda hadisai sun tabbatar da kanciya zai dawo ƙarshen duniya Allah ya so ya ga duniya a yadda take sai ya batta ba wani jagora babu wani littafi babu wani tsari sauƙaƙƙe daga sama bayan sahabban annabi isa wanda suka tsaya akan gaskiya duk sun ƙare he duniyar ta zama to haka take tafiya kuma hakan Allah ya so ya ganta wajen shekara 500 kamar yadda masanan tarihi suke faɗa daga ɗage annabi isa alaihi salam zuwa sama kafin Allah ta'ala ya aiko annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da Allah ya so kuma ya duniyar ta gyaru ta tafi akan tsari ɗaya ta tafi ƙarƙashin jagora guda ɗaya ta tafi akan littafi ɗaya sai ya sauko mata da maganin warkar cututtuka gaba ɗaya sai ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda ƙur'ani yake cewa da mu ƙul ya ahalar kitabi kada ja a kuma rasulu na yi bayyana lakum hakika ya ku ahalar kitabi birbishin mutanen annabi musa da mutanen annabi isa cewa hakika manzanmu ya zo gare ku yi bayyana lakum wanda zai dinga muku bayani ɗaya bayan ɗaya cikin duk abin da kuke kishirwa zuwa gare shi sai Allah ce ala fatiratin minar rusul manzan ya zo a lokacin kamfar manzanni lokacin da duniya ta daɗe rabanta da risala duniya ta daɗe rabanta da wahayi shine ala fatiratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir dan kar ku je gaban Allah ku ce ba ku game gargadi ba ba ku game albishir ba sai Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nazir to hakika ga mai gargadi nan ga mai albishir ya zo gare ku kad ja'akum bashirun wa nazir wallahu ala kulli shay'in qadir kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabin mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subhanahu wa ta'ala wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni wa yahdihim ila siratin mustaqim to lokacin da Allah ya so duniya ta tafi a tsari sai aiko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hado shi da alkur'ani littafin da babu irinsa wanda ya zama to shine babbar mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yayi daidai a lokacin da manzan Allah yake raye sama da shekara 1400 da wani abu hakanan a yanzu littafin yayi daidai da mu hakanan duniya da za ta shekara biliyan a gaba to qur'ani yayi daidai da ita domin mu'jiza irin ta alkurani mai girma ya yan uwana masu albarka wannan aya da makamantanta a cikin alkurani mai girma suna nuna mana kan cewa kafin bayyanar manzon Allah a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wasallama hakika mutane sun kasance suna rayuwa ba tare da jagora ba ba tare da wani jagora ba tare da wani littafi ba ba tare da wani wahayi saukakke daga sama ba suna rayuwa rayuwa tamkar rayuwar dabbobi suna rayuwa ba wahayi wanda ya sauko daga sama da zai musu jagora lokacin da Allah ya so ya haskaka duniya da hasken da babu irinsa haske cikakke kuma haske kamulalle arsala rasulahu muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan manzo ya zo da alqur'ani ya zo kuma da hikima wanda shine hadisansa masu albarka qur'ani yana zantar da mu cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq hakika Allah ta'ala shine ya aiko wannan manzo nasa mai tarun albarka bil huda da shari'a wa dinil haq da kuma addinin gaskiya li yudhhirahu ala din kulli domin Allah ya rinjayar da musulunci akan addini gaba daya wa kafa billahi shahida Allah ya ce tabbas mu mun isa mu zama shaidar annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin hakika Allah yayi baiwa ga mu'minai iz ba asafihim rasulan min anfusihim a lokacin da Allah ya turo manzo daga cikin su ya tulu alaihim ayati wanda yake karanta musu ayoyin mu inji Allah wa yuzakkihim yake tsarkake su daga dattin bid'a da shirka wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kuma yake karantar da su alqur'ani kuma yake karantar da su hadisai wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin koda ada kafin zuwansa mutane suna cikin bata mabayyani domin ba manzo ba littafi ba wahayi Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo akwai min anfusikum akwai min anfasikum min anfusikum daga jinsun ku mutane manzon mutun ne irin ku a yanayi iya ci iya sha iya bukata iya zuwa kasuwa iya bacci iya tashi iya jin rauni iya yin jinya min anfasikum da kuma zababbe daga zababben ku kuma yi ne zababben zababbu Allah ya turo manzo da ke zababbe ne akan kowa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama azizun alaihi ma anitu duk abin da ya takura muku shi ma manzon Allah ba san sai yake yi ba abin ya dame shi harisun alaikum Allah ya ce manzon iya kwadayi wajen ga kowa ya tsira a gaban Allah ya samu aljanna bil mu'minina ra'ufur rahim sai Allah ce shi wannan manzo game da masu imani mai tausayawa ne mai jin kai ne sallallahu alaihi wasallama duk abinda zai kai mutudin mun tsira a duniya da lahira wannan mazan yayi bayani duk abinda zai samu ci baya a duniya da lahira wannan mazan ya mana bayaninsa iya kwadayin mu tsira iya kwadayin ya gamu aljanna tare da shi har ya koma ga Allah kalmarsa bayanansa al'ummarsa al'ummarsa ummati ummati haka iya cikin kalaman ƙarshe-ƙarshe na annabin rahama sallallahu alaihi wasallama iya tausaya mana iya jikanmu iya cewa mu ‘yan uwansa ne ‘yan uwana yake cewa wanda sun yi imani da ni ba su gani ba sun yadda da ni idan su bai nuna musu ni ba amma sun gamsu da dukkan abin da na zo da shi iya kwaɗayin ya zama ya zama jagoran mu zuwa ga aljanna tsiran Allah da amince kar ta buto gare shi bayin Allah masu albarka a lokacin da Allah ta'ala ya turo wannan manzo mai tarun albarka ya samu larabawa suna rayuwa rayuwa ta rihin tsari rayuwa ta mai karfi ya danne mai rauni suna rayuwa babba ya zalunci na ƙasa da shi mai karfi ya murtsuke mai rauni mawadaci ya danne talaka masu yawa su cuci kaɗan rayuwa ce ta ƙwace da babakere da adawa mustamirra gadar adawa ake gadon gaba ake wannan ƙabilar ba sa shiri da wannan ƙabila wancan gida ba sa gami ciji ga wancan gida idan har manyan za su mutu su gadar da wannan gabar ga 'yansu ga jikokinsu irin wannan rayuwa suke yi rayuwa mara tsari ga abin da ya faru kan ausu da kazaranci sama da shekara saba'in suna yaƙi a kan ƙabilanci to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu sahabbu ya zo ya samu mutanen maka da larabawa wanda suke gewaye da maka suna irin wannan rayuwa sai allah ke tunawa sahabbai irin rayuwar da suka yi a baya kafin zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da alqur'ani gaba ɗaya ku kada ku rarrabu wadhkuru ni'matallahi alaykum Allah yace ku tuna ni'imar Allah wanda yi muku iz kuntum a'da'an ku tuna lokacin da kuna abokan adawa wa juna kowa iya gaba da ɗan uwansa gaba tafiyayyar gaba wanda yake gadonta sai Allah ya ce fa asbahatum fa allafa baina qulubikum Allah sai ya hada tsakanin dalilin zuwan manzon Allah da musulunci dalilin zuwan alqur'ani sai Allah ya sauka zama ƴan uwan juna fa allafa baina qulubikum Allah ya hada ku kuka ku samu ulfa kuka samu hadin kai Allah ce fa asbahatum bi ni'mati yakiwana sai kuka wayi gari kuka zama yan uwa a cikin nimar Allah tsakanin masu saran juna masu kisan juna a yau ga su a gaban manzon Allah a zaune kowa iya yi wa dan uwansa fatan alkhairi kowa iya kaunar abin da yake kaunawa kansa ga dan uwansa kowa iya gujewa abin da yake gujewa kansa ga dan uwansa qur'ani ya fassara su da ikiwanan yan uwa wajen jin kai da tausayi wajen son juna da san alkhairi sai Allah ya ce wahayi ya maida waɗancan abokan gabar jiya sun zama ‘yan uwa a yau maudu'in kutubar mu a yau ‘yan uwa babu abin da zai gyara wannan al'umma ya sa mana nutsuwa mu saitu a tafarki ɗaya illa wahayin da Allah ya saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wahayi da risalar da manzan Allah ya zo da ita ita ce kadai idan ka dafa ta za ka samu salama duniya da lahira amma duk wani wayo duk wata dibara duk wani leƙe-leƙe da kunge-kunge wallahi ba inda zai kai ga al'umma a dawo a rungumi alkur'ani a dawo a rungumi sunna su ne mafita a rayuwarmu ta ɗaiɗaiku da rayuwarmu ta gaba ɗaya ina kira ga babban murya gare ni da sauran yan uwana musulmai mu aje dukkan wani analysis dukkan wani an ce an ce ka ce an ce kowa yi watsi da shi mu rungumi alkur'ani da sunna qur'ani ya ba mu mafita a komai manzon Allah ya nusar da mu hanyar tsira ya nusar da mu hanyar salama a duniya da lahira kaucewa wannan hanyar da kaucewa abin da manzon ya zo da shi shi ne jefa al'umma a cikin bala'i shi ne jefa al'umma a cikin ɗimuwa idan mun kula cewa waɗancan sun yi kashe-kashe wa juna amma ƙur'ani da manzan Allah ya gyara su suka dawo ‘yan uwan juna suka dawo masu fatan alkhairi ga juna ya tseratar da su daga rayuwar kunci zuwa ga rayuwar warwara da wadata to kaga min babi aula a ce wahayi mu zai fara gyarawa domin mu musulmai ne muna sallah muna azumi muna zakka mun yadda da ilaha illallah dawar mu ga alkur'ani kai tsaye to Allah ta'ala zai amfani da wannan niyya wajen gyara mana dukkan abin da ya lalace amma idan mun tsaya mun ce dibaran mu da wayo su za mu sa a gaba ba mu shakka kullun ƙara nisa wa shari'a zamu yi a kullun ƙara bacewa hanyar da zamu yi ya ƴan uwa masu albarka wannan risala sha'anin ta mai girma ne ta zo da al'amura masu alkairi manufarta a bayyana take manufar risalar a bayyana ne hatta gun wanda yake jayayya da risalar suna ce masa al'amin mai aminci mai amana mai gaskiya amma duk da suna da adawa da abin da Allah ya koyi da shi amma zatin kansa sun yadda da shi shine Allah ta'ala yake cewa kan na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati la yajhadun ba sa karyata ka sun sakai mutumin kirki ne sai dai azzalimai kullum suna ja'ija da ayoyin Allah subhanahu wataala risala ce wanda Allah ya haskaka duniya da ita ya dora ta ita ce gwadabe hanya wanda za a samu tsira da salama a duniya da lahira babu abin da ya rage mana illa mu dawo mu sake tajaddidin wannan risala a gidajenmu a masallatayyar a kasuwanninmu a ofisoshinmu a makotakarmu a duk inda muka tsanci kanmu mu yi ƙoƙarin tajadidin wannan risala ya ‘yan uwa wani ita ce wasiyarmu a cikin wannan kutuba ta mu ta yau mu dawo da hankalinmu a kan abin da ya gyara duniya bayan ta ɓaci shi ne alƙur'ani shi ne sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama imamu malik imamu darul hijira Allah ta'ala ya ƙara masa rahama iya cewa babu abin da zai gyara wannan al'umma face abin da ya gyara farfanta farkonta wahayi ne ya gyara ta saboda a yau ma wahayi ne zai gyara wannan al'umma idan mun bijirewa wannan sako to babu shakka wahalar gaba muka bata ba baya ba ba haka muke fata ba Allah ta'ala ya mana albarka mu sani ya ƴan uwana masu alkhairi risalar ta zo da al'amura masu girma ta zo da sakonni mabayyana Allah ta'ala ya zo da ita domin ta zama to haske ga duniya ta haske duniya gaba ɗayanta ta caccanja abubuwa munana zuwa ga abubuwa kyawawa ta canja al'umma daga zalunci zuwa ga adalci ta canja su daga zaluntar juna zuwa ga yi wa juna adalci ta canja su daga ha'inci zuwa amana ta canja su daga ƙarya zuwa gaskiya ta canja su daga ƙeƙashewan zuciya zuwa ga taushin zuciya ta canja su daga rowa da mammako zuwa ga kyauta ga bayarwa ta canja su daga jahilci zuwa ga ilimi ta canja su daga gaba zuwa ga son juna wannan risalar duka ta canja sahabbai waɗansu daga irin wancan abubuwa zuwa ga wannan abubuwa masu alkhairi yasa qur'ani ke cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina hakanan muka ma wahayin ruhi daga cikin al'amarin mu inji Allah malaman fassara suna cewa ruhan shine alkur'ani yanda rai yake zama shine sanadiyar motsin jiki yayi aiki na alkhairi har ya tsira to haka alkur'ani yake taka gudunmawa a rayuwar mutum musulmi yanda ka san idan Allah ya so ya kashe ka sai ya zare ranka daga jikinka ka zama gawa to duk al'ummar da ba sa sa alƙur'ani a gaba gawawaki ne kawai suna tafiya ne a mace suke faljahilu na famatu ƙabla mautihim wal'alimu na fa'immatu fa'ayau yadda rai yake da tasiri a gangar jikinka to haka alƙur'ani yake da tasiri a rayuwanka shi ne ruhan min amrina ruhi daga gare mu yaya kake da alƙur'ani a yau yaya kake da alkur'ani wajen ka karanta shi ka saba da shi ko wajen ka yadda ya hukunta ka a matsayinka na magidanci da iyali a matsayinka na ɗan kasuwa a matsayinka na shugaba a matsayinka na ɗan ƙodago a matsayinka a matsayinka a matsayinka wace irin alaƙa kake da alkur'ani kake so ya hukunta ka Allah ya kira shi ruhan min amrina me kai a gidanka kace alkur'ani shine jagoranka shi zai hukunta ka wanda irin abu ne ya bujiro ma a kasuwarka ka nemi masana addini su baka fatawa wani abu ne ya bujiro ma a shugabancinka a matsayinka na musulmi ka nemi alkur'ani ya baka mafita yaya alakar ka take da alkur'ani kana karanta shi ko sai azumi azumi ko sai ka ji a sallah ana karantawa me alakar ka da shi to duk zuciyar da ta yi nisa da alkur'ani to babu shakka wannan zuciyar alkhairi ta yi nisa da alkhairi alkhairi ba zai shige ta ba wani malami yana ba mu labari cewa akwai wani dattijon ba da malami ya sa alkur'ani a gaba iya sun haddace shi tun iya matashi har ya tsufa allah cikin hikimarsa bai ba shi haddan alkur'ani akwai wani matashi da kuma allah ya ba shi baiwar haddace alkur'ani da wuri sai zai samu wannan dattijo yake cewa da shi babu to tunda ana ba mu labari tun kafin haife mu ake neman hadda Allah bai bayar ba to a bari muna aka mu wani abu yaron yake biya da tije shawara sai ce to gazo gobe zan ainihin gwada ma wani abu ka gani amma idan zaka taho ka nemo kwando tsohon kwando a bola a cuci mai datti ka taho mun da shi wannan matashi ya nemo kwando tsoho wanda yake da tsatsa da datti cikinsa ya taho da shi ya zo wannan wajen dattijo dattijo na sai nuna masa wani ruwa a can ya ce ga wani ruwa can ka je ka ebo mun a cikin wannan kwandon sai ya ce algata malam ai kwando ba zai dauki ruwa bai ce na sani amma ka je wannan matashi ya tafi da kwando in ya sa shi a ruwa ya dago ba abin da zai zauna a jikin shi ya sa shi ya dago ya sa haka ya dinga yi har ya gaji sai sun yi mai ishara ya taho ya sami shi ɗauku kwandon ya taho da ya taho da kwandon sai yake cewa abin da nake so ka gane shi ne a lokacin da ka zo da kwandon nan yaya yake sai ce da datti da tsatsa da ƙasa da komai a jikinsa sai ce yanzu ba sai ce yanzu yawon ku yayi haske duk dattin nan ya zube ya ce to haka alqur'ani yake wa zuciya in ma ban haddace ba to qur'ani iya wanke min zuciyata iya fidda tsatsa iya fidda datti iya fidda karikice duk abin da zai zame min matsala a lahira to qur'ani iya wanke min shi a zuciyata yanda ruwa yake wanke dattin nan to haka qur'ani yake wanke zuciya to me alakar ka da alqur'ani a matsayin ka da dan kasuwa ka san riba ka san mu'amala ta kuɗi ya qur'ani yace ai ko kai kawai ka samu ta ko ina ka samu to datti ne yake kawo tutu a zuciyarka a matsayin ka na shugaba ka san yanda alqur'ani yayi bayanin shugabanci yaya ya tsara ya ce musulmi ya kasance wajen jagoranci idan baka sani ba to kana ƙara tsatsa da datti wa zuciyarka kuma irin wannan dattin da tsatsar in ka je lahira babu abin da zai wanke sai wutar jahannama ana fahimtar wannan ƙur'ani yana mu'amalar wanke zukatanmu ya mai da mu bayin allah mutanen kirki mu zamto masu ƙima a idan al'umma masu ƙima a gaban allah shine ruhan min amrina Allah ce ma kunta tadri mal kitabu lil iman da can manzon Allah baka san alqur'ani baka san me tauhidi ba walakin ja'allahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina qur'ani Allah ce muka mai da haske wanda muke shirir wanda muka zo daga cikin bayan mu Allah ka samu na ciki qur'ani yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim tabbas manzon Allah kana shiryarwa zuwa ga gwadabe zuwa ga gwadabe mai kike masaniya yan uwa wannan risala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita a dunkule da yake ce mata alkitabu was sunna ta zo da al'amura masu banƙaye wanda kuma in ba mu koma gare su ba ba mu dauko hanyar neman gyara rayuwar ba mu duba dukkan al'amari na gado ya yankuwa idan uba ya mutu yaya su gaje shi idan mace ta mutu mijinta ya gaje ta idan miji ya mutu mata da yaya su gaje shi wane gaji wane wane in ba wane gaji wane duka wannan a ayoyi uku Allah ya gama bayanin alkurani gaba daya duka a cikin suratul nisa aya biyu a jere ɗaya kuma a ƙarshe gaba ɗaya al'amarin gado ya gama da wannan da ya zo al'amari na bashi duk girgimar da ake samu a manyan kotuna da ƙananan kotuna wani ya mutu da bashi a ce mazan Allah ba zai mai sallah ba wani ya mutu da bashi aya sai ba za su biya ba da waye da waye duka wannan kwamace Allah cikin aya ɗaya gama da ita kawai ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktub a wannan ayar dukkan masail na na bashi Allah ya gama da su rashin bin su shine yasa al'umma suka fada cikin bala'i da bashi da al'amuran da za su zama hukuma a gobe alkiyama da Allah ta'ala yake maganar ta mashakil zawaj al'amura na rikicin gidajen aure to Allah cikin ayar biyu sai ya kawo maganin da zai warware dukkan matsalar gidan aure Allah ta'ala yake cewa fa in kibtum shikaka bainihima fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman kabira in kun ji tsoron fitinar mata da yajin su da borin su sai Allah ce fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a taso wakilan mijin da suka nema masa aure da waliyan mata da suka ba da aurenta su zauna a tebul Allah ce in yuri da islahan in wannan zaman an yi shi da niyyar kawo maslaha Allah ce zai kawo maslaha shi ne zai kawo maslaha ba kai ba ni ba to dukkan mashakin sai Allah ya dunkule ce ga maganinsu da Allah ya zo maganar zalunci da irin yadda zalunci ke zama hukuba da illa a duniya da lahira sai ce la tazlimu na la tuzlamu a cikin shakarul aya sai Allah ya gama bayani kawai kar kai zalunci kuma kar a zalunce ka kar ka kar a zalunce kar kai zalunci kar ku zalunci kar a zalunce ku shikenan Allah ya rafi iyal mai magana la tazlimu na la tuzlamu da yazo magana ta addini wane ya fahimci can fahimtar wane kaza hanabila kaza malikiya kaza shafi'iya kaza asauri kaza wane ne kaza duk sai ya ce ta in kibtu fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dukkan rigima ta addini yan kungiya kaza yan mazhaba kaza yan waye kaza to qur'ani yace in har kun samu ja'ija da rahin fahimta to ku mai da al'amarin zuwa ga Allah ga manzon Allah magana ta kare sai Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir har in kun yi imani ga Allah kun yi imani ga gobe alkiyama Allah zai yi sani idan mun sa wannan shadaril aya a gaban mu to dukkan wata gaba wani ba zai wani sallah ba wani ya tsani wani wani iya fatan bala'i wani a cikin cin anadini duk sami da mishi marasa in dai ka yadda musulmi ne kai to qur'ani da sunna sama jagora in na yadda ni musulmi ne qur'ani da sunna sama da jagora da Allah ya so ya warware masail na ra'iwar ra'iyya shugabanci da mabiya wanda shine babban al'amarin da yake gaban mu a wannan ƙasa da kuma duniya ma gaba ɗaya abin da ya rikita da shine masail na shugabanci imamu ahmad dan hanbal Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi masa rahama yake cewa da ina da wani alkawari tsakanina ga Allah na addu'a kwaya ɗaya da Allah zai karɓa to wallahi zan haƙura da komai akan ta da yawa shugabanni na addu'a wanda in sun gyaru al'umma ta gyaru in sun ɓaci al'umma ta ɓaci babu abin da ya sa ka ga sahabbai cikin giftawar ido sun saitu sun gyaru sun samu kyakkyawan shugabanci da hine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da Aliyu dan Abi Talib Allah kare yadda da shi wani mutum ya zo ya same shi ita ce ya aka yi al'amura suka lalace ne a lokacin manzan Allah ba haka aka yi ba a lokacin abubakar ba haka aka yi ba a lokacin umar ba haka aka yi ba a lokacin usman ba haka aka yi ba amma a lokacin ka ya ali ya aka yi al'amura suka lalace ta ce alhamdulillah ka yi tambaya mai kyau ya ce a lokacin manzan Allah a lokacin sai na abubakar da umar da usman mu ne sahabban in ji aliyu irinmu ne masu ji da biyayya da da'a amma a yanzu ina shugabanci irinku ne sahabban marasa tarbiya marasa da'a shi yasa al'amura suka lalace sau daga gyaruwar shugabanci shi ne abin da zai gyara al'umma yanguwa Allah ta'ala da ya so ya magance matsalar a cikin aya biyu ya magance ta sai yake cewa a inna Allah ya amurukum an tu'addil amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma yuzukum bih inna allaha kana sami'an basira sai Allah ya faɗa abu guda biyu yace in shugabanni sun dauke su sun gyaru ka kwatanta ko a gidanka matarka ba ɗaya ba biyu ba kwatanta wannan ka kwatanta a masallacinka ka kwatanta a shagonka kana da yara a ofis ɗinka a ina ne a ƙungiyarka kwatanta wannan al'amanatu wal adl amana da adalci su ne su kiyari wanda in shugaba ya rike zai je tudun masira ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha al amana sannan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl al adl al amanatu wal adl duk wanda ya kauce a wannan wallahi ba zai gama lafiya da shugabancin sa ba kar ka dau abin a nesa ka dau abin a kusa da kai kai shugaba ne manzala ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne dukkaninku shugabanni ne kana da mata kana da yaya kana da makota kana da yara kana da kaza kana da kaza ka kwatanta al'amanatu wal adl sai Allah ya kallafa su mabiyar da amma in dai ko matanka ne baka amana baka adalci wallahi koda suna ma biyayya da a baki ne ma ba zuciya bane domin Allah da zai sa amana a to ka ibin umarninsa da ya zo matsala ta mu mabiya a cikin aya ɗaya ya warware ta gaba ɗaya ya ce ya aiwuwar lazina amanu a tsiɓun laha wa a tsiɓun rasula wa ulil amurmin ku shi ke na magana ta zai ya kuma su imani ku yi wa allah ɗa'a ku yi wa manzan allah ɗa'a ku yi wa shugabannin ku biyayya in dai sun tsaya kan amana da adalci to ku kuma allah zai kallafa ku yi musu biyayya ko da ba kwaso wannan fa shine maganin matsalar duniya gaba ɗaya ta ba wannan kadai aka bari aka shiga cikin dimuwa aka yi ga cikin wahala da za a zo a wannan shawarar da ƙur'ani ya bayar wallahi kafin kiftawar ido kowa iya cikin salama kowa iya cikin nutsuwa da ya zo sha'anin riba sai ya ce wa a halallahu albai'a wa haramar riba magana ta ƙari ciniki ka saya ka sayar ka samu riba halal amma riba haram Allah ya jage zai tsaya nan haura wannan yasa al'umma suke cikin bala'i to ya yan uwa da ya ƙarshe ga irin da al'amuran muka tsinci kama a ciki a yau wa'ansu da yawa sun ɗau wata jarrabawa da ta zo ga Allah daga Allah sun ɗauke ta a matsayin makami na zalintar yan uwansu abin da ya shafi canjin kuɗi da abin da ya shafi mu'amala ta cinikayya duk ɗan adam bayan da za a yi karbu da jarrabawa zai wa Allah rantsuwa sai na jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wannan ba bakon abu bane kuma zai wuce ya ma wuce in ya wuce kuma karkace ya wuce wallahi sai wani ya zo wala nabluukum bil khairi wash sharri fitina Allah yace duniyar ma hadan haka yayi ta allazi kalqal mauta wal hayata yace me liyabluukum ayyukum ahsanu amala domin ya jarabe ku waye zai kyautata aikinsa waye zai guje wa haram wa an sadewa suna sai da kuɗi kudi suke siyarwa da kudi wannan haram ba mai halatta ma wannan a duniya babu shi cinikin kudi da kudi haramu ne wa'ansu suna ciniki na zalunci su yi amfani da wannan matsala ta canjin kudi ko karancin garin kudi a hannun mutane su zalunci masu kayan da za su yago su a ce kaya in kaci za a bayar naira dubu ishirin misali amma in taransifa ne naira dubu ishirin da uku idan kaci ne a hannu naira dubu goma sha tara idan taransifa ne dubu ashirin da biyar a ina aka ta yi wannan kasuwanci a ina waye halattar ma da wannan kasuwanci a matsayin kanu musulmi ahalu sunna kuma kai sai ka ce kana zagin emefele kana zagin wane ne ya rike kudi to kai me kai wannan me kai abin da kai ya sunansa wa'ansu daga cikin 'yan kasuwa akwai rahoto wanda ni ya same ni shahid shahid ne alazali ko wani bawan Allah ya je gidan mai zai sha mai sai ya ce wa mai gidan mai iya da ATM ko mai taransuwa sai ya ce a'a ba zai karbi taransuwa ba ba zai karbi ATM ba sai ce ya za a yi kenan kasan dai ba kudi ya zo a hannun mutane sai ce shi inda ya ba shi da kaji ba zai ba shi mai bai tafiyarsa sai wani ma'aikatan gidan mun ya zaga ya ce alhaji ga yi haƙuri me ya faru sai ce wannan mai gidan namu mpos ne suka ce tara musu kudi za su siya gunsa mai gidanmu kololi bai sani ba ya ba mu atm ya ba mu transfer ya ce in transfer ta shiga ku biya mutum ya tafiyarsa amma shi ne ogam ya ce wallah sai ya tara kudin da aka bayi ya yi ya siyar din naira dubu ɗari naira dubu kaza din naira dubu ɗari biyu dubu kaza ko musulmi ne kuma iya sallah kuma iya azumi kuma iya so a gobe alkiyama ya ta iya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau fa irin abin da ake kenan ba a yau irin abin da ake kenan ta ina za mu ga daidai ta ina za mu ga daidai mu gyara kanmu na rantse da Allah idan mun gyaru sai Allah ya tirsasa wa shugabannin sun gyaru domin makamar kowa tana gun Allah makwarkwatar kowa a gun Allah take mu gyara kanmu har in muna so mu ga daidai babu da adalci babu da gaskiya yasa al'amari in yazo dan kankani zai rikita mu gaba daya Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon gyara rayuwar mu Allah ya ba mu ikon kaucewa haram Allah ya ba mu ikon tsayawa kan halal Allah ya taimake ni Allah Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah ya inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ai hakuri akwai sako ga wa'ansu daga cikin ma'aikata banki ma'aikatan banki shi ma wannan abun a gaba na ya faru sai karan jiyar laraba wata matsala ta kai ni banki ba zan faɗi sunan bankin ga wani bawan allah mutumin mai duguri muna tare da shi ana ta fama dai a warware matsalolin sai ci shi ɗan kasuwa ne iya zuwa kasuwanni sai yin shanu da dabbobi amma rashin kudin nan idan ya je kasuwannin kauye baya samun ciniki ba sa karbatar da su ba sai kudi a hannu ya ce mun amma a wannan bankin a yanzu aka same ni ni sun sani na san su idan iya san naira miliyan 100 ya rubuta za a bashi amma zai ba su dubu ɗari na rantse da Allah a gaba na yake faɗa mu wannan kuma a nan garin ma'aikatan banki ko musulmai ne ya rubuta cek naira miliyan guda kaci za a bashi amma sai salama dubu ɗari irin wannan rayuwar fa ake bayan wa irin wannan rayuwar ake ta ina za mu ga daidai ta ina za mu ga daidai Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya mana mai kyau a duniya da lahira Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ka jiga mahaifin Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu ta barki madaidaici ya Allah muna roƙonka abin da ke gaban wannan ƙasa na siyasa da zabe Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka sa son mu da kaunar mu ga dan takara ya dace da abin da kake so ya dace da abin da kake kauna ya Allah duk wanda ka kaddara ka bai cikin ikon ka Allah ka mai jagora Allah ba mu da zabi Allah ba mu da dabara sai gare kai Allah Allah mun tattara al'amuran mu duka mai mai koma duk abin da ka mana Allah shine mai kyau kuma Allah kai masa jagora Allah ka mana tsari mai kyau Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan hanyar daidai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukum rahman